to ya ce wai dangane da ma'aikata da abin da su ce karshen wata ina jin ai ya wuce haka ko banda karshen watan ma da duk abin da zai su albashin na wani wa yake duk abin da ya taso a rayuwa sai ya fara kallon albashinsa kafin ya kalla Allah ai shine yasa kaga duk iyayenmu da kakanninmu har yanzu akwai raguwa a rayuwar karkara ba su yadda da rayuwar albashi ba yi saboda suna ganin wani gunki-gunki ne wani allah allah ne a cikin zukatan masu shi duk abin da izo ba zai fara duban allah ba sai ya fara duban nan albashin na nawa yake sauran yan uwansa na cewa albashinsa nawa yake shi kenan to tun da haka yake yi wannan yake sai allah ya bar shi da wannan ya zaga dadda wannan sai ya ɗauke ta bashi agushi sai ya karɓe shi bashi magi sai ya karɓe shi bashi gishiri sai ya karbe shi bashi komai a bashi yake karba amma da zai cire wannan a zuciyarsa ya yadda wannan hanyarsa ce ta samun halak ya tsaya nan wani bai taso ya duba Allah sha ba Allah ba abin da ba zai yi ba amma kai rigimo kansa abin da ya fi karfinsa ya je dinga hargido yana ta abubuwa to ba a yin haka ko shi ma'aikacin ya zo yana ta rigido ya je ya so wannan ya so wannan yana ta karɓar bashi in watan ya zo in ya bayar ai sai ya dinga buya so da kudin ba za su iya ba zai iya biyan abin da shi ba ba zai iya ba wannan yana daga cikin abin da su magabata suke kyamar albashi saboda iya tunanin mutum a kan nan yake baya kawo Allah shi ne abu ne mai nauyin to ai wannan da ka faɗa in juna a tsakaninmu da hana hanyar arziki da dalata dinga kyashin tubali duk da muke yi wani yana guri a zo a mana kisa a tashe shi a ɗauko wani wanda ya tsallako kashin giwa da na zaki a bashi a gurin duk wannan abin in aka yi shi gaba ɗaya da ƙin juna ai amsar tana cikin suratul rahman Allah ce wa shamsu wal qamaru bi husban komai a lissafi in ka bar ƙa'idar rayuwa ko me za ka yi ba za ka yi nasara shi yasa in mutum zai shekara dubu yana sallah yana azumi amma ƙa'idar rayuwa wadda ita ce eh abba za a yi nasara yake binta ba zai nasara ba zai nasara ba sai mara sallah ibita shi sai nasara wa shamsu wal qamaru bi husba komai a lissafa Allah ya shi a tsari idan yan kasuwa ba zai kauna su juna ba to za su yi wa kansu illa domin rashin kaunar juna zai sa kowa ya kokarin toshe wa dan uwansa hanyar arziki hana wani ku hana kai ana yin haka za su ke na kowa sai ta toshe rashin amana tana shiga shikenan kyashi yana shiga shikenan sai sai ga duk ana kashe kai sai abubuwa su kakkare to wataƙila wanda zan zamu da yana sai haƙorin girma ya fito mana ya sai nan mamu alba haƙorin girma ya fito mana ba shi kenan kuma kana so ka gyara sai ka duba na gaba da kai da suka rayu a nan kano ni na sani yan kasuwa manya wanda duk an san sunansu mu san raye da su mun san raneku da suke warewa kowa yana da wani dare a cikin mako ba komai ike ba har asuba zai kai yana addu'a ga yan uwansa yan kasuwa da wana da wana Allah kai musu kaza kai musu kaza kai musu kaza da su zo da kowanne a cikin su na san kowanne yana da ranar da yake wara da daddare a kowane mako ya addu'a saboda yan uwansa yan kasuwa to ina mutanen yau da suke Kano za su sauka daga wannan su abin su nasara wancan kaga sun kare lafiya sun yi arzikin da har yanzu zuri'ansu masu arziki ce ba sa bacci kowanne na san akwai ranar da yake warewa da daddare amma ku ta yi wa masoya 'yan kasuwa 'yan uwansa addu'a ta gari da zuri'arsa da zurkiyarsa kawai su wai a wannan garin ne kuma ka juya aka dawo haka wanda duk yake son ya samu nasara to sai ya koma ya yi karatun baya ya ɗauki matakin da na bayan suka ɗauka sannan zai ƙarshe irin nasu shi ne kawai a'a yan mutum shi baya sauransa ne a duniyance dai sai ta shafe shi sai dai a gurin allah ne sai ya tsame shi a lahira kuma zai iya ba wa dukiyarsa albarka ya mata albarka ya kuma ba shi kariya ba shi cikakkiyar lafiya shi da zuri'arsa zaga ba sa zirga-zirga asibiti ba a ɗaukansa ƙasashen waje a je a kai mutum a yi ta magani a dawo a rasa maganin ma an kai ƙasa kaza an an rasa mai yake da mutum ba zai jarabe shi da wannan ba amma dai ci gabansa zai wahala domin da duk za su yi za su yi ta rusa shi za su yi ta rusa shi wannan izo ya karya shi ta nan zai bullo ta nan yi masa manaƙisa zai wahala zai da ku amma a gurin Allah zai kubuta shi ne kawai sai addu'a ce za ta al'umman nan ta musulunci sai addu'a akan Allah da da mu kan hanya ba kuma mu kaɗai ba ne musifa ce ta samu duniyar musulmi sulisul abul ala al-maududi tana tun wajen 77 irinsu amma yana cewa duniyar musulmi yau duk zukatan musulmi sun zama fanko ba komai a ciki banda sha'awa dukkan manufa ta rayuwa babu ita fanko ne kura to kaga za a wahala muddar ana tafiya akan haka zakata ba manufa ba nufin Allah subhanahu ta'ala ba zancen ya kamata ba zancen rahama ba tanadi ba zancen cewa hamayya ce duniya ba ta tafiya haka kara zube sai a bisa tsari shi ne Allah taimake mu to shi shi wanda nake faɗar ta duniya ce akwai kamil salih shi ne shugaban wato algurafu tijariya na na na na middle east chamber of commerce na middle east gaba ɗaya shine shugabansu rikakken mai kuɗi ne ko mai ilimi yana yin abubuwa iri-iri don bankin duniya na musulunci na jordan da aka ba su kai kokari a karya shi world bank ya kokari a karya shi aka matse shi aka ce bai cika ka'ida ba shi kamil sale shi kadai sai da zuba dala biliyan 700 takenan ya daga shi da bankin duniya karfi shi kadai daga shi ce don ba wanda za mu zauna muna da rai karya musulunci da ya ga gidan talabijin satellite suna nuna batsa sai sai shi kawai sai ya kirawo manajin ya zauna ya ce kai za ka so al'umma annabi ta dinga ganin wannan ta lalace bai za ka ga Allah da iliminka tunda ni ne sai gidan sai ka cire wannan sura in ka kin cire ka to shine yake cewa yana roƙon dukkan duniya ta musulmi in wanda ya san wani bakin zare da za a iya nunawa wanda zai ja hankalin musulmi su samu mafita tsoron Allah ya shige su yana da wuko duk matakan da za a ɗauka ya ƙofofin su rufi haka ya fito ƙarara cikin talabijin ɗin ikra ya dinka faɗa ya dinka faɗa yana ta roƙoyi duniyar musulmi duk wanda ya ga Allah ya samu wata hanya wadda musulmi za su dawo su farka su samu manufa irin ta da su riƙe to ya kawo ya kawo to shine da muka je madina da asuba sai limamin da ya zo sallar asuba sai karanta suratul kafi sai na ce kaga ga bakin zare ya fara fitowa wadar bilahun masalar rajulai mutum biyu ja'alna li adihima jannatai ɗayan an bashi gonaki guda biyu akwai dabine akwai inabi to sannan a wajen na khilalahuma nahara ga kuma ƙoramu ga nan a ciki to sai ya dinga takama baya ganin wanda ya bashi sai an uwansa ya ce da shi a kafarta billa zai kalaka min turabin summa min nudufatin summa sawaka rajula kowaye mutum duk dukiyarsa sai a nuna masa ka kafirce wanda yake daga ƙasa sannan ɗagon mani sannan ya yi tsuranta kai kera kai ka namiji ka duba matakan nan uku wanda yi ka akan wannan ka fi lura da shi sai ce laki na huwa Allah wala ushriku bi rabbi ahada Allah shi ne wanda ba zan haɗa bautar sana ban ɗauki dukiya ba ta ƙimar Allah ba zan ba sai ce da shi in tara ne an aƙalla min kamalan wawalada in kana ganin ni ƙasa nake da kai wajen 'ya'ya da dukiya ya kusa ta ubangiji ya bani khairan min jannatika ya bani sama da gonarka ya bani komai da komai taka kuma yursil alaiha husbana min as-samai fatus biya sa'idan zalaka aw sabiha ma'uha gauran falan tasadi alahu dalaba sai ya karba duke maka komai ya aiko da jaura ta bi ta kanta to shi wancan da ita shi tumbatsa da ya dauki dukiyar wani abu sai yake cewa ma a zunnu an tabi da hazihi abada ba na jin wannan duke za ta kare har abada baya ganin wata asara za ta shiga to yau wannan cutar tana damun mutane sannan sai ce ma a zunnu sa'ata ka'ima kai ba na ji ma za ta shiga don me zan wani aiki saboda ita sai ce kai in an yadda ma za a tashi kiyama walin in rujitu ila rabbi la ajidanna khairan minha wan qalaba yanda nake da wadata ina zai kiyama ma haka zan zama to in ana tun wannan Allah sa yan kasuwa da masu harkar duniya suka kallo wannan irin tunanin sa dinnan da irin yanda aka faɗakar da shi Allah da ya halice shi daga ƙasa da ɗigon mani sannan ya kera shi mutum ya kuma ɗauke ya bashi wanda a gurin sa karbe ta ba na abu ne da aka zo aka yi wannan ɗin ya nusar da shi da ya ƙi ji Allah ce uhi da bisumuri tuni ibta da bismillah an shafe dukiyar fa asbaha yuqallibu kaffai alama an faga biya sai gashi yana sallallami yana haka yana haka shikenan ya tafi an gama sai fara cewa ina ma na sani ban haɗa bauta Allah da wani ba malaman tafsiri ban suka ce ba wai haɗa bauta Allah da wai gunki bane a'a wannan kiman da ya ba dukiyar ita ce shirkar ita ce shirkar kuma an gama to irin wannan Allah sa ana duba irin su to shine mutane ya ta kila an yi muwafaka Allah haskaka zuciyar sai a dawo kan saiti sada kan saiti ai Allah baya da wasa yake bace shahida Allah annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu ulil ilmi sai ce qa'iman bil qist shi Allah ne qa'iman bil qist ba ulil ilmi ba kuma malaika ba shahida Allah annahu la ilaha illa huwa qa'iman bil qist da adalci yayi wannan ba yanda za a mutum ya nemo ta dukiya ba ta hanya ba sai ya lalata ta haka yake ka duba karshe a wannan surar da sharhin da malamai suka yi akwai wanda ya je ya samu nono ya dinga kandama masa ruwa yana sayarwa tara kudi da shiga jirgin ruwa ana tafiya sai wani katon biri bika sai ya faɗo sai fuske jakar in ya buɗe kuɗin sai ya ɗebo ɗin sai watsa ruwa sai watsa wasu a cikin jirgin ya gama sai ya jefar da jakai tsalle tafiyarsa sai ya shuru ce to Allah ya tabbata gaskiya duk kuɗin da na yi ruwan da na ƙara na samu kuɗin sai da ya koma ɗan uwansa ruwa burin ya zuba wanda ba wannan sai shi aka bar to haka ubangiji yake subhanahu wataala ta isa abdul dinari ta isa abdul dirhami ta isa wanta kasa wani irin larabci annabi sai dinga yi akai ta isa wanta kasa bawan dinare bawan kudi ya ci ya ci da ka ya nakasa ya cutu haka annabi dinga lissafa ce man dalabar malafi na hawir a halaka wallahu fi na hawish eh duk wanda ya nemi dukiya sai Allah ya taka ta wani irin larabci annabi dinga lissafa wanda duk ya nemi dukiya ta mummunan sai ya sallata mata lalacewa ta cikin wahala ka gani amma ba ina cewa duk wanda ya yi rashin lafiya aka fita da shi aka samu ba ina cewa ba mutumin kirkir ko bai ba a'a ana samun haka din a gurin ubangiji amma akwai ibtila'i Allah yana iya jarraba bawansa da wani badan ka ai kudin goro ai wa mutane wannan zato Allah yana jarraba bawansa da abu ana bin Allah ana komai sai ka ibtila'i dan shi fa'alin lima yuridi ne ba mai sa shi ba mai haɗa ka ibtila'i in mutum ya haƙura to sai kuma ya warware masa sai daga darajarsa kuma ya kuma samu darasi a rayuwa wannan shi ne amin ahli sunnati yanzu inda alqawmi inda ahli sunnati eh shi da in suka ji wani cewa inda na yana nufin ashar ahli sunna eh yawan in ka ji wannan usulubun nasu inda alqawmi ko inda na to suna nufin ahli sunna ya wajen malaman tauhidi ba eh amin wa alaikum assalam to masu bara sai ka san masu bara su ma sai sun nemi hanyoyi wanda za su taɓa zuciya eh taɓa zuciya ka san al'umma ta ɓaci komai ya gurɓata to ta sauwul hanyoyin neman kuɗi za su fito iri-iri zamanin banil abbas karusi na biyu an lissafa hanyoyin neman kuɗi da dabaru da mutane suka fito da shi ba hanyar da Allah ke so ba ta fi dubu biyu duk ta yaudara ce lalacewa ce take haifar da wannan yanzu shekara arba'in da ta wuce wanda duk ize ise maka matsala ce da ce to da gaske ke shi sa masu abin hannu suke yin kyauta iyayen da za su iya domin duk wanda zai zo da gaske yake yanzu kuwa idan mutum ɗari suka zo to sai kai sa'a goma za su zama da gaske suke duk sauran suna daina za su yi su gini su je su no'i ma a basu tasawul ne ya shigo iri iri iri wani ya karya wata cutar wanda ya san yanayin cutar da ya gan shi ma san ƙarya yake wacce ta zo ta ɗaure mamanta ta sa bandeji tana yawan ciwon nono take da wanda ya ganta ya san in dai ciwon nono ne haka ba ta isa ta taka kafarta ba ba su isa ba amma mutane ba su gane ba da sun gaisa dauka haka magaske ne to ubangiji subhanahu wata'ala mai bara ya cewa zai ba Allah rance karwa a lahira gaskiya ya faɗa domin Allah cewa a garidullah qardan hasana ku ba wa Allah rance rance kyakkyawa in ka bashi zai karba saboda shi zai kuma ajiye maka yanda ake rainan dan doki haka Allah zai raina abin da ka mallaka ka ba shi ka ba da kwallon dabino kan meye wannan sai maka shi ya fi girman dutsen uhudu in ka ba shi zai baka so da ka in mai barar tsakaninsa da Allah yake ya cancance bara shi ma sai ya faɗa sai a ba shi domin shi ta kanta barar a gurin shari'a ba kowa ne zai yi ta ba in ya yi ta ba bisa ka'ida ba naman fuskarsa yake kwarkwale gobe kyamar zai tashi da fuska kwarangwal shi ma ba dabara ba ce ai mutane suka fito da ita suke ta yi shi yasa komai rikici idan mai bukatar yana nan to masu wannan na yaudara za su su sun fi sanin hanyar da za su bi su toshe hanyoyin su karbe taimakon ba zai je gurin mabukaci ba wanda yana da yanda zai shi zai je dabara ya abu abubuwa sun kai inda suka kai na ji na taba ga muku a nan wata rana muna yin karatu ya da salihi na da wa'insu yan uwa sai wani a nan kano ya je kullum da safe sai ya isa an yanko raguna a zo a buɗe juye buhun shinkafa a dafa a yi miya da kyau da safe kowa zo ya ci karin kumallo alhaji allah saka da alheri allah saka da na gidan aljanna da rana haka aka da daddar haka kullum su uku sannan ana zaune sai wani ya ce alhaji kana shan tsinuwa ne din jama'a suna ma da ce tsine maka aiki sawaye ce duk matan unguwar na bace ba ta tsine maka a kan me sai duk mazajen nasu masu mutacce zuciya ne tun da kake yin wannan kwa daina sana'a sun so kuma iyalin na gida ko oho dan ne ce daga wani ku tashi ku bani guri ce wannan kuma yi ba to haka al'abun abu ya ya lalace sai ya daina shi bai san baraka ibayar ba shi tsakaninsa da Allah a ce duk masu mutacce zuciya ne sun rabu da iyalin ko su rai ko kasu rai su tun sun samu sun ci shikenan ai al'umma tana buƙatar ya sai dai ai addu'a Allah ya dawo da al'ummar kan daidai kuma Allah ya zabarar da malamai su dubi Allah subhanahu ta'ala su saita al'ummar nan al'ummar ta sake komawa kan siddi ta yi wa kanta wani abu Allah ya taimake mu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh assalam